أفتمارونه على ما يرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لكن الحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره والجلال العظيم يا همة الشهيد لنا بهذا المعطل وكان في بلدة جاهلة بالزمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأخر مقام محمود الذي وأتوا إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin sikokin halittar da yayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan sura da irin matsayin kusanci na annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Isra'i suka yi munajati daga shi ta Allah a wannan munajati Allah ke cewa fa'auna ila abdihi ma auha Allah ya aiko abin da ya ga zama aiko wa wanda wannan sirri tsakanin shi da shi ne ba wanda ba wanda ya sirrin sai Allah to wanda aka sanar da shi abubuwa wani ba a sanar da shi abubuwa ba to da wanda ya sani da wanda bai sani ba za a samu matsala shi wanda zai ba da labari na wanda aka sanar da shi in zai ba labarin abubuwa daidai irin mukami ne zai ba labarin shi ko wanda bai sani ba daidai irin imani ne zai karɓar labarin za a faɗa mishi to shi ne Allah zuwa da wasu ala ya san da idan maza Allah ya faɗi wasu abubuwa sai an jinjina misali maza Allah ya ce daga nan ƙasa duniya zuwa sama ta ɗai ta yi shekara ɗari biyu ce daga ta ɗai zuwa ta rufe shekara ɗari biyar daga can zuwa ta uku fiye shekara ɗari biyar to sai ga shi an waye gari manzo Allah ya ce ya zo sama ta bakwai ta yi shekara ɗari biyar biyar biyar zuwa a gida bakwai dubu uku ɗari biyar a nan shekara ɗari biyar biyar gida bakwai dubu uku a nan ya haɗa ya gaba dubu bakwai a ce mutum ya yi ta yi shekara dubu bakwai ya dawo cikin dare guda to ka ga akwai nauyi ga zuciya ta karɓi wannan magana lokacin da abu a maganar da kuma ya dawo daga isra'i ya yi bayanin cewa ya zo sama ta bakwai ya dawo shi kenan a lokacin abubakar baya nan shi kenan sai abu ya ce da ɗaya zuwa ta yake ramin abuja a jami'a abubakar shi ne duk abin da muhammadu kuma isa ya ce ya gangata sai ta hau sai ce mashi abubakar wani muhammadu ya ce maka daga nan duniya zuwa sama ta ɗaya ya kwatancin ta hefu sai ce abin da ya ce tuhe shekara ɗari biyar sai ya ce mashi to daga ta ɗaya zuwa ta zuwa ya ce tuhe shekara ɗari biyar sai ya ce to har ta uku har ta hudu har ta biyar har ta shida har ta bakwai duka ya yi ta yagga ɗari biyar biyar gida bakwai kuma ɗari biyar biyar gida bakwai zaruwa yau giwarka mutuminka ya ce wai cikin daren ga ya yi wannan tabi ya dawo cikin dare guda me za ka cewa sai ya ce mashi muhammad ya hudu kalma ta lalle shi hudu sai ya to in ya hudu ta yadda ta haka nisa ya ce ya zo ya dawo ni na yadda ita wannan kayan maza Allah ji labarin Isra'i ga Abu Jahl ya fara jin maganar Isra'i saboda ni saboda kwarmato aka zo a yi ɗaukar gauga ɗaukar kwarmato to shi ne Allah ka ba da ba ya ce abatu maruna hu annabin da bayan an haife shi an zo wurin reno na wurin halimatu sabiya an kwantar da shi an tsaga zuciya sai an fitar da wannan jini wanda aka sa hasala jini da ka sa mugun kudin jinin da ka sa keta duk wata matsala wadda ake katakka da zuciya to wannan jini shi aka yi tama da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan da zai ta isra'i ko ma ya zo isra'i kuma aka ƙara kwantar da shi a ƙara keta zuciyar aka ƙara cika ta da harke ba an ƙara wankewa shi yanzu wannan zai zama ɗaya da wanda ba shi ba amsa ba zai yiwu ba to don haka shi ne Allah ka bala ba aka ba mu wanda adda irin wannan sifa kuna jayayya da shi alama ra'a bisa abin da ya gani almustafa sallallahu alaihi wasallam ra'al haqqa a takaice da shi annabi Muhammad ya ga Allah wallam ya shukka fi kun bai kokanta cikin ganin Allah ba abu to ma mu kula ku jayya da shi alama yara bisa abin da ya gani a Musa huwal kalimu annabi Musa yayi magana da alhaqu Allah e kallamu alhaqu Allah ya yi magana da annabi Musa tabaraka wa ta'ala bayan ya yi azumin kwana arba'in kenan matsayin kwana tamanin ke ɗayan cikin sani ya azumci rana wallai da dare saɓanin mu in an ɗauki da azumin mu mai azumin rana to ka ga ya kai kwana talatin ya kai duk azumin an da mutu ya zama azumin mu da kwana goma sha biyu ke yana azumtar rana na hannun mu na kuma na hannun mu ke azumtar rana mafi in ko dare ya zo sai mu ci abincin amma annan musa ya azurci kwana arba'in da dalarinta ma alhaƙi saboda ɗan ya samu damar yin magana da Allah to a nan matakin farko inda ba a samu magana da Allah yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima sannan idan da Allah bai ba da dama na a yi magana da shi a in Allah bai ba da dama a yi magana da shi kuma ganin dama ta ce wanda wani bai samu wannan damar ba to idan wani ya ce ya ga Allah a cikin matsayin irin na annabawa to me zai hada a ce an yadda da ganin Allah da Allah Muhammadu ke yayin annabi Musa ya ce min kati ba na wani munajati da Allah Allah ya yi magana da shi da tsure a can dutsen tsure filina annabi Musa ya faɗi ya suma wannan shi an munajati gana wadda annabi Musa ya turi a dukkan suwar sinina mu yanzu mu yan adam kowa da kowa ko da wanda ba musulmi ba yana iya shudawa ya zo dutsen suwar sinina ga mai zuwa hajji min man munajatu ko kal arshi to ya za ka kwatanta wanda sanda za a gana shi sai da aka zo saman al'arshi ina za ka kwatanta wanda Allah ya ce sadda za su magana Allah ya ce mashi a falon mafi jalle rabu na jabali a ja'alahu dakkan wa har da mota ta ika da Allah ya yi ta jalli subhanahu wa ta'ala ga dutse to annan mota ya faɗi kuma to ya za ka kwatanta matsayin matsayin mai kuma da matsayin wanda Allah ya ce mashi ma za ka yi masa ma daga gani ne bai karba wa ma daga kuma gani ya bai karkata ba ma'ana kenan an tabbata ga Allah kenan kuma ya za a kwatanta matsayin wanda da ran annabi mota ce ba Allah rabbi alimi an zo ilaika sai ce mishi lantara ni walakin zo ila jabal ba za ka gani ba amma kalli duki ma'ana sai an sashi miki ya za a kwatanta shi da wanda Allah ce mishi ma ka zama bu'aru ma ra'a zuciya ma ka zama ba takura ba ma ra'a ga abin ta gani ka ga bambanci tsakanin waɗanda mutanen guda biyu bayyane yake Allah ya sanya gani na shi annabi da zuciya ta yi. Don haka zuciya ba ta takura ba ga abin ta gani ma'ana ba karya ba ne abin ta gani ita zuciya annabi da gaskiya ne. Ko ko an sanya zuciya ga basira annabi. Ganin bai karkata ba ma ɗaga bai karkata ba. Annabi Musa ya faɗi ya kuma amma annabi Musa annabi Muhammad sallallahu ma zaga bai karkata ma'ana hankali ne bai kau ba ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أرسلنا أقل ولمتاكي لكتكلم على من نبع في العرشي إتلا tana hana nan gaba murtakabali la tarani nan gaba kenan lam tarani ba ka gani ba can ba zai yi nan gaba a gani lan tarani lan tara ba za ka gani ba a yanzu zai yi shi ma nan gaba a gani don haka aka kawo cigar lan don min zai yi a ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka ce lan a yanzu amma da Allah ya ce ba annabi ta la tarani ba za ka gani ba to kenan har lahira ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala saboda an kore mustaqbal abin za a can gaba an kore shi amma ce wanda aka yi lantara ni a yanzu kam ba za ka gane ma'ana kana mutan kaɗan imrana kana mutum mai idon ganin abin da a gaba wanda bai ganin abin da an sama da ƙasa da dama da hagun a zama guda to ba zai iya gani ne ba don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala da yayi tajalli annabi Musa ya ga hasken zatin Allah akan dutse sai ya faɗi ya kuma to da ya faɗi ya kuma da ya kuman ya ban hankalin annabi Musa ya kau gare shi an dawo zuwa ga zuwa ga ainihin basirati to sai annabi Musa ya samu ganin Allah da wannan siga amma ba yana da irin ruhaniyar ɗan adam ba don haka mutum yana da irin ruhaniyar ɗan adam ba zai ga Allah ba amma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da hankali ne ya kuma ko kuma aka janye yanayi na mutuntaka daga jiki ne to yana iya ganin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine fa'idar azkar da ake kai saboda ni saboda ku kawar ɗan adam yanayi na mutuntaka ga jiki ne ta mai da shi ruhaniya to idan ya samu wanda zama ruhaniya to nan kuma ya iya samun munajati da Allah ya ga Allah ba da ƙwarar ijiya ba a da ainihin basiratu don ita ijiya abinda an ta iyaka abinda an ta jiha shi take gani to shi ko Allah bai da jiha bai da iyaka amma yanzu misali a shi idan aka aiki da hankali to shi ko hankalin ɗan adam ko ko ruhin ɗan adam cikin kwana take fita ta yawo ta gano abin da ijiya ba ta gani to wannan ruhaniyar ɗan adam wadda ka iya yawo ta gano abin da ya kare gani ɗan adam cikin kyamtawa da musulilla to ita wannan ruhaniyar ce za ka gani zakin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya yarda wala kamar yau lalle ya ga Allah shi annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazalata ura wata marra daban inda firratul muntaha wajen magariyar tuɗewa lamma usra bihi fil samawati da aka yi isra'ila cikin sammai ita wannan usratu muntaha hiya shayratun nabi in ce ita ce magariya an yaminil arshi dama ga al'arshi la yatajawazu ma ahadun min al malaikati wani daga cikin mala'iku ba ya tsallake wannan mahali wa ghayruhum da wasu illa rasulullahi sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai lokacin da manzo Allah a jibrilu ya zo da shi ya tafi da shi isra'il ya tashi daga ɗakin iyali ne ya ce allah ya aiko ni zuwa in ce ma yana son ya gana da kai a kawo muraka ya har a kama hanya sama ta tsayin sama ta ruwa aka zo sama ta ruwa to da aka zo wajen filifin murka sai sai malaka yi ya ce ya rasulullahi to ni ina ban kwana da kai a nan sai ce ah ha huna ya turkul habibu habibahu yanzu a wannan mahalli inda na tsananin bukatar ka a sannan ne masoyi ne barin masoyi ai hakan ba zai yi ba sai ya ce mishi wa na illa lahu maqamin ma'ruf mu mala'iku kowane mu yana da wani matsayi wanda asalin ne gare shi idan ya kai wannan mahalli ba zai ketare shi ba don haka na kai mahallin da in na ketare nan to zan kone yadda ka san an ɗauki kuma a aza ga garwashi saboda haske na bai kai na tsallake nan ba a nan kaga sai ka fahimta kenan ashe matsayin annabi Muhammad ya wuce matsayin mala'ika Jibrilu har kan annabi Muhammad ya haske mala'ika Jibrilu alaihi salatu wasalam saboda nan an ce la ya tujawo da ma ahadu wani min al mala'ika daga mala'iku la ya tujawo da bai kefe magana kudewa wa gairuhum da wasu wasu ma waɗanda ba mala'ikun ba illa rasulullah sai annabi Muhammad kadai inda hafizatul ma'awai ita wannan magare tukewa da gare ta ne sai jannatul ma'awai aljanna makoma allati ta wi ila hal malaikatu wannan malaiku suke tarewa wurin ta wa arwahu shuhada'i da rayukan shahidai wal muttaqin da rabbu hakuran Allah
إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة lokacin da Allah Qur'an manzo Allah ta zama yaga Allah Subhanahu wa ta'ala lokacin da ya ga shan fitilata ma ya ga sha abin da ya lulluɓe wannan magana ya tuɗewa ya lulluɓe ta mina tsayi na tsuntsaye wa gairihi da waninta min halgin layi daga halittun Allah Thank you. يطلق شبه التبارشة من أين وزوج من هلك الله تعالى ما زاغ البصر أولا لوكا شي دي غني أنا بي كركتا با ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر غني أنا بي كركتا با أولا لوكا شي دي مناجاتي da Allah وما دغا bai kuma ƙetar iyaka ba ai ma ma da basarar al'amar gani ne bai kauce ba abin da ya gani ba da karbe لقد رأى من آيات ربه الكبرى a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala ce a ulayyi shay'in a gabar shahada qulillah ya rasulullah ka tambaye mu ka ce wace irin shaida ce wata ko ni zama girman shaida Allah ce to ka ce mun shine Allah to anan Allah ya ce mu annabi Muhammad laqad ra'a min ayatil kubra duk ayatu ya zama babba ta kokowa da ba yake ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ta kenan ashe nan idan ka kwatanta da waccan aya wacce ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra manzo Allah ko kuma ya ga duk ayatu ko mi girma ulai shay akbar shahada me ya zama girman shaida kullun ka ce Allah to manzo Allah ko kuma da wacce aya da ita ka tabbatar da manzo Allah ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma a dawo dai irin abin da hankali ka kamawa ra'a a ja'iwal malakuti an gwada mai abubuwan mamakai na sama ya ga shahida tsarwa wadda kulle sasannin sama kuma ya ga malakar wili alaihi salatu wasalam da mutu kira billahi yana da yake ɗari shidda manzo Allah sallallahu sama ya tilata da dukkan jiki ne a ya tsaye sammai ya tsaye alkurfi da al'ashi ya tsallake kurfi kuma ya tsallake musamman har ya kai halwa ilahiyya ya ga abin da ya gani na ayoyi na Allah kuma da wata ala daga ayoyi na ubangiji masu girma an sanya min allafi littafi ne wanda akan kawo ta zan nuna zan nuna sashi sabanin mushahar ibrahima ganin mushahara wanda amir ibrahim yayi وكذلك نبي ابراهيم ملكوت السماوات النبي ابراهيم من بنى من ساسنين ملكوت السماوات ساسنين سمي وقال كسي باكاو من بأسي أما أن محمد صلى الله عليه وسلم يريه من آياتنا ذلك زام بنى مشي من آياتنا وذلك آرامون وكما ذلك آيون ذلك آيون أبنجي al'amala kuma da sama tabbas annabi ibrahim ya ga malakun samawati masarautar sammai wa aji karbai amma ba a kawo tashi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam allazi ya afi wanda ya gani a ciki sai aka kawo min a tafsiriyata amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ayoyin ubangiji ba malakut ya gani ba ba masarautar sammai kadai ya gani ba ayatun rabbi alamomi na ubangiji wadda ba su da iyaka don haka da halamin aka kawo min tun da ayoyi na allah ba su da iyaka sai aka ce min amma su malakutu sama ta aiki na iyaka sai aka ce nuri ibrahim malakutu sama wa ta wa'ali mun gwada mu annabi ibrahim mamlaka masarauta su kan mai da karfai don ana iya kai iyakarta amma ita ayoyi na allah da ba su da iyaka yana daga ciki ganin zatin Allah da bai da iyaka bai da farko bai da ƙarshe bai da sama bai da ƙasa bai da gabas bai da yamma bai da tuwa bai da arewa sai Allah ce min aya ta rabbi kubra saboda duk abin da gani wani abu ne za a gani na aya ta ubangiji ba iyaka ta tun da aya ta Allah ba la ilaha illa ba iyaka gare ta farka makamin halilu don haka nan ne za a gane matsayin annabi yana kuma da makamin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Alright.
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى Allah subhanahu wa ta'ala shi abu na yake wallata an dawo kuma an bar mutanen halaya sai masu sata sunan halaya da dora mutum kalbi Allah ya ce abu na yake wallata a ya rasulullah ka ba mu labarin allata gunkin kafirai lata wal uzza da gunkin uzza wa manata da gunkin manata a tsarin ta uku a ɗora kiwon ta uku ali hatun da gowar kanka ne ma a shi da halakatun mamakin rautar kafirai suna da gumuka na duwatsu da suka sassaka ta ɗaya daga ciki ana mata suna da allata an tsaro daga sunan allamu ta duk kuma an tsaro ta daga sunan al'adimu sai ka ce mata al'urza ta uku an tsaro daga sunan allah almanan sai ka ce mata manata to shi human shine babban gumukan da a cikin ka'aba gaba ɗaya a zamanin jahiliya don haka da fada hulmut da ba sai manzo Allah ya dinne wannan gurka fil babu islami a kofar shigowa kaba da aka fito makata don mu rika tattaka shi da ƙawahun ila mila hana haka wa yanzu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ka tambaya a lati wani lati ku ba labarin ita wannan lati wani uzza da uzza wa manata da gurkin manata a zafi da ura ta ukun ta ukun goma ka guda uku ألكم الذكر وله a الأنثى lakum zakar wani ruku aka maza wala mutunta Allah shi ke halitta maza da mata ku kuma daga cikin abin da kuka daga cikin abin da Allah halitta ba ku ba a ba ku bangaren ka ko na mata to amma da Allah ya yi halitta sai kuka sa fara zaɓa kuka zaɓi mazaje ga kanku shi ku Allah kuka bar mishi mata الله تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala هو الذي يرزقكم al'aulada Allah shi ne ke aluta ɗaya تجدون أنتم الأولاد الذكور sai ta zuwa azumin auladi hukuma kun kuma ku samu ɗaya maza والله الذي هو المؤمن Allah da shi ka baiwa ya turbi ina zarke kwanci Allah da ya mata. Shirka.
تلك إذا قسمة ضيزى Shirka wannan kalma na cewa kun ɗauki ɗaya maza kun ba Allah da ya mata alhali shi ne wannan da kin komi da kowa shi ya halicci maza shi ya halicci mata kuka ɗauka kun maza kuka ban mai kuka mata izan kenan kismatu rabo ne liza na zalunci ai ja'iratun karkatacciyar rabo. Eh, إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان in hiya إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
Allah subhanahu wa ta'ala ce India wannan sunaye wanda ake danganta zuwa ga lata da manata da lata eh, da uzan wannan sunaye India ba nan a kada illa a zubaru ba ce sunaye da ya sammai tuhuma da tsakiro a astro kuma awa ku da iyayenku ma da Allah ya mutu da Allah ya saukar da hujja da hada kiran manata da lata da uzan إن يتبعون كان يلمك ما أمرت بك إلا الذنب خيبته وما تولى الكفر فأدل لك آتمه لما نمر الشيطان ما أدل لك شيطان آتمه شيء ويرد منك أدل مرتاجه وأن الآية وأن ذلك الظاهر tana isa hujja da ta ƙayyata hadisin algalamin ubangiji الذين مروا حديث الجلالي كابر يفكروا الحديث الجلالي والرمي صلى الله عليه وين أدين الفكرة وين شيء على الظلمة لما قال فكرة والنبي ذيك الفكرة والنبي وسلم وتلك وفرش هذه الآية ذيك الجوان الكرة أبلايك ولا توركوزا ولا لا تصالح تقوها da annabi ya kawo nan هذه الجلالة sai ya ce tilkal ganani ulula waɗannan su ne dodanni al'ula canan ka ma'ana masu ɗaukake daraja
وإن wa'inda شفاعته لكم shafa'ata wanda da toce ko waɗannan kuma ka ceto ku ake fata ceto ku ake fara a samu قال على to wannan kalma wai abin da suke waɗi lokacin da manzo Allah yana karatu ya kawo ni a cikin sura wannan jin sai iblis ya zo ya tajalli cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya karanta wannan kalma da yace a abalan tuwalla ta wani kurba wa la ta fara ta kurba shi ke nan sai shaytan ya kimka wa annabi cewa tilkal garani qurbula wa inna shafa'atu hunna tunja to wannan kalma za ta ba da ɓangarori guda biyu ma'anarta za a ba da bibon matakin farko inda shaidan ke zuwa a inda aljannu ma gaba da ke zuwa tsoron sata ji sama an hana su zuwa to yaya bayan an farko da wahayi na wurin annabi muhammadu kuma sannan a ce shaidan ya biyo shi har ya kurkuɗa ya kimsa wa annabi wata kalma wadda ba ta dace da wahayi ba ƙarya su yake ba inda an tabbatar da cewa an hana miyagun aljanu ruwa saboda ta ta ji sannan an tabbatar da kalmar da Allah yake a alƙur'ani inna ruwan da zannan zikirar inna ruwan da haka mu muka saukar da ƙur'ani mu na ba shi kariya da immunity to an tabbatar da waɗanda ayoyi wata hanya shaitan zai samu kafa na ya kurkuɗa mu annabi kalmar cewa tilkal garami ulama waɗannan domin kowace annan ka wata wata daraja wa inda shafa'atu rumma da turja shaitan ko ke fata shi ke fa rai to in ƙara haza in ya faɗi wannan kalma to amma akwai kuma alaƙar ita kuma wani shawarar kawo cewa in annabi ya faɗi wannan kalma wanda ya faɗi a nan ta cewa wa inda shi ba ta wani turja to amma nan kuma aya ta ce ilmiya ita wannan kalmomi na gumaka ba wani abu da illa a kuma face kuna yanayi da ku da ƙirƙirarsa da ku da iyayenku kuma Allah ya ce ba a tsalla ga yanzu tsarin Allah da zarkata hujja bai ha da bauta maka ba kaga ce nan lakana kalan Qur'ani ke na ta ce ƙur'ani ta ce ya warware misali ga waccan kalma wadda an ka faɗi na waccan kalma ta cewa abalata wallata wal uzza wal lata zalika bil qurba sannan kalmar da ta biyo Allah subhanahu wa ta'ala ce in ya turbu illa zanna in ya turbu illa zanna sannan kuma a ce an kawo waccan kalma a ce tilkal garami urba zama urba sai a kawo madalin rubazanmu yabo da kuka zama guda to wani za a ɗauka a fi makari wa a cikin zama guda ai abin da bai taɓa ruwa ne hadisi daga rani ko kadino hadisin nan da aka kawo na waɗannan kalmomi na dubanni gaskiya ƙarya ne ba wanda ya zo shi a cikin malamai illal kalbi sai malam kalbi dilka da kuma an san shi malami ne mai sa ƙarya fil hadisi a cikin hadisan annabi a in ya tafi da illar zanna Allah ba ya ce ba abin da kamar yake da illar zanna sai zato kuma ta wani kullu da abin da zuciya ke marmari take karatuwa gare ta to kaga in haka nan ne an yaba gunki kuma an so gunki to wani za a ɗauka wani kan ja'ahu a wani kan ja'ahu mu dai lallai shirya ta goma mutanen makka ne da bin daga ubangiji ala lisanin mutawa da sahabi annabi zakarkan Allah an ja al-ruhani lallai hujja ta zo a ranar ta sati da ta harshen mai gaskiya almasu abin gargatawa lam yamma illa imani ba abin da ya zo sai a gargata da shi
أم للإنسان ما تمنى abin da sa da ba ta manna ko ko dai shi dan adam yana da ma ta manna duk abin da ke buri ma sha a duk abin da ya gada ma fa hal ya kuma kadan shi ne ka san daga dan adam la al'amarin ba haka yake ba فلله الآخرة والأولى فلله الآية الأولى والآية الدنيا ظاهرة لله لله ليه بيد الله الدنيا ظاهرة سنة جهنم الله لا يؤذي ما بعض الأولى في الدنيا ظاهرة في أجند الله كريم من جمع دوكا يا كتا أدب إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم kai kana da naka kulli wanda ke marmari kake so kake sha'awa a cikin zuciyarka wa uridu kuma ni ina da nawa kulli a cikin ilahiyata in ka yi daidai da ni a cikin abin da nake so shi kake so to sai ba ka abin da ke nema in ko na yi gaba kai yamma ina son ga abin da nake so a yi gaba kace ga zaka bukata hatta abubuwa sai in wahal da kai a cikin neman abin da yake so sannan a ƙarshe ba abin da zai zo sai abin ni Allah ka mini wannan shi a sarkin gaskiya lillahi tabaraka wa ta'ala duniya lahira na Allah mai son duniya ko lahira ko da duniya da lahira gaba ɗai to ya nemo su ga Allah ko ya nemi ɗayansu don akwai mai neman duniya minin wani zai duniya wani wani zai ayyuka ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة da ba mutane guda uku ne akwai mutum duniya kadai akwai mutum lahira kadai akwai mutum duniya lahira to duk wanda ka so waɗanda ne gaba ɗaya ya neme su minu daga Allah ta'ala ko cikin sarki
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك Allah ce da yawa mala'iki kasirin min al-mala'ik da yawa ma yawa daga cikin mala'iku mun da ba ta cikin tambayo wa ma akbar man da tare da abin da Allah ya girma su inda zai yi Allah la tuhuni shafa'atu ceton ku ba ta maganta komai illa ba da an ya bar Allah sai saka Allah ya ga dama yanki da ne mai shawar wanda ya ga dama wayar la ya ga حق الملائكة hatta malaikatu har malaiku
ثم دون masu girma ليس لهم شفاعة ba su ceto na ku na mallakin karfi sai Allah ta ba ku tsara ba ku je gare ku في ذلك a shi ne ceto ولا يشفعون إلا Allah ne mai tsara Allah ne ce ba ku ceto kowa sai wanda Allah ya yarda mu ceto ku zai cece معلوم أن لا يوجد منهم shi kenan sai a gano ceto ba a samu ne gare ku إلا بعد ذكر فيها sai an samu izini a cikin ceto هذا الذي يشفع sannan Allah yana ce manzon da zai so da wanda yake ceto a wurin Allah إلا بإذنه ya samu ceto ba mai samu ya illa ba zai sai ne Allah. Ina da biyu.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى Allah ne da Allah da ya waɗanda layu ne da lahiri ba su imani da lahira ba masu banta wa lati da kurta da manata da muna su sauransu waɗannan karzar su kuma da mala'ikata su ne karzana mala'iku suna kan da su kurta suna irin na matantaka alkufaru kafirai ya kuma suna ce inda mala'ikata ba na kuma ai mala'iku ɗiyan Allah ne mata wa ma lahum bihi
وما لهم به من علم Ah.
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا
أنا سبحانه وتعالى وما لهم به من علم هذا هذا المقول وأن الكلمة وفي وجهه ما لهم به من علم باطل مثلا يا رجل إن يتبعون إن من أمام إن يتبعون ما أبن الكبير إلا الظن سيد الكرة الذي تحيلوه وأن سجل قتل بان الشرك الكافر وإن الظن الشرك والكرة لا يبني شيئا باي ما أنت كومي من الحق إن أتي بيبان قبطيا inda ake neman gaskiya ta yi magani to da ko bai magani wani falmalunin al'ilmu abin da ake nuna a wannan mahalli shine ilimi sani lantar da ba mutum ba don da kake gano ne fa'al فارس أمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى fa'al ya rasu Allah ka kawo da kai amma ta malle an jikin na ga wanda ya bijire ma arbatar mu shine qur'ani ay tawalla anhum ka ba da baya la hayya fihim ba a yi cikin waɗannan da ake kira saboda Allah ya ce barwa'u alaihim a an da kan Allah to diru la yununa ka yi gargadi gare mu kuma da gargadi gare mu ba su waɗannan ba wasu imani ba su ne masu kafirci na kankara amma masu kafirci na gida na wuri waɗanda sun abin da ya bar cikin bauta hurka ba su samu hijaba ba su samu yayewa hijabi ga zuciya ba na harkar imani shiga cikin zukatan suka san kaɗai ta Allah da za mu san kaɗai ta Allah ba sun dawo kamar irin sai a wani lokacin da ya zo wani faɗa da ƙauna sai daga auren wani da a cikin musulmi tana auren wani musulmi sai ya zo yana faɗa da wasu a can ba a can waje sai aka ce mashi "Ah, to kai umar ai wannan abu da kai ruhin ruwan yan bori ne kake ba kana mada da mutane nan kana cewa wani ya karkata wani ya karkata na mada me zai hana ka sai ka fara kashe kyautar gida to ban gane mutum gida ka mara a kira kauna ka tana cin ta karkata ta muhammad sai ya bar mada da wancan mutum ya ta san gidan da kauna ta ka aure yana zuwa tun bai shiga gidan ba kan shiga sai wanda a ciki yana karanta da ta Qur'ani ya ji hargaji irin alamu sai da kuma sai mazan koyi da ya koyi shi da sai shi kuma a shek saman wanda yake ya ji wani gunguni wanda aka yi wanda ya saba da abin da ya saba shi sai ya tsaya ya kasa kunne shi kan da ya sa- tsaya saura ya kasa kunne bayan ya kasa saura sai ya haɗa gida sai ya ce gani na taho wacce an cikin karkata ta ce ba karkata ba a ana karkata shi ke sai kai mata mami sai ya tuce mashi an karkata an karkata ai ba wanda ya karkata irin ku mutumin da ka tsayawa ya furta ka duki ko ya furta ka ice da kai ne kuma ya koma ya aje shi shafa mai turare koma yana mai sajira duk duniya ba wanda ya karkata irin ku ku bar ubangijin da ya halittu kan mai da kasar kowa da kai itace shi ke sai ce to dakata na shigo gidan ga na bi kuna wani gungumi ba ni wannan abin da kwanta in jiya shi ke nan ta ce a'a na wani lalle sarkin ba ta ce ko in ko kana son a baka sai ka je ka yi wanka a wata magana sai ka yi alwala li'annahu la yaruddu ila al-mahrura ga alqur'ani ba mai tuba sai mahaukaci ya yadda saboda shauƙin jin abin da ya ciya ya kama shi ya zo ya alwala ya zo aka ba shi alqur'ani ya karanta sai aka yi daidai da alqur'ani da cewa dawo ما أنزل عليك القرآن تشكير إلا تذكرة لمن يشاء تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات والأرض الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرير وإن تنهرب القول فإنه يعلم السر والأخير الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فيشكر ومن كلمة والله نادر بوكاي بنجي wannan kalma ba ta ba ta kama da bokanci sannan kuma na ga masu magana da aljannu magana wanda ba ta kama da masu magana da aljannu sannan duk irin ma'aunan magana wanda laraba kai ba wanda ba sani wanda ya kare magana da adam a kai ne wani muhammad ni na da daukar mace daga allah to shi ne shi ne sai ni umaru ya mutunta to kaga idan ka diba kenan ashe kahirci iri iri ne shi yanzu wanga yana tare da kuma inadin kahirci nauyi da aka yaye marimi har sai imani ya yaje shi shi ke da sai ya zama musulunta to shi ko irin su abu jahal irin su abu lahab wanda an da kafirci na kangara duk duniyar ga da za a gwada musu ayin duniya ba za su sallama ba to da shi abu jahal ya kai har an kai an kashe shi an tsare yana kyakkyawar mutuwa abdullahi dan mas'ud ya zo bai da macewa ba ya zo wuri ne ya sa takobi ya sare shi wurin yakin badar sai ya ce mishi ka yaro takobin ka bai ke makoni don haka zage takobi na ka abin da za ka mishi shi ke nan shi abdullahi ɗan mas'ud ya zage takobi a gudan kahin ya zare shi shi ke sai ya ce mishi to ko kana da wata magana sai ya ce i ina da magana in ka zama wani muhammadu ka faɗa mashi yanzu don fara gaba da shi to ka ga yanzu shi wannan shi an da kafirci na kangara ka ga ba a kwatanta wancan kahirci na lullubi da wani kahirci na kangara kenan ashe kahirci iri iri ne akwai na kangara in aya ta yi dubu an kada mutum ba zai sallama ba akwai aya ta lullubi wanda ya yi mai hijabi za ka sallama to shi da sauran kahirin su kuma mutunta in sun ji aya ta imani. tawalla amur ka juya ka ba ku baya ba alheri tare da ku ku ne waɗanda aka cewa in ma ka ba ku baya ba ka yi lahi ba Allah ke ba su dama cewa ya kawai kai tsere su amma waɗanda ɗan amadu a suna dama su kan ba za a ba ku baya ba sayu da kuna eh kurkur ka ba ka ba su baki ɗai sayu da kuna za a halaka su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh an danganta matsayi ne da halitta yadda ka san likita ne game da lahiya almarla marasa lahiya suna da matakai daban-daban kana yin game da lahiya sai likita ya ce mashi kai ciwonka baya da matsala amma abin da nika so ka kiyaye ka kiyaye abin kaza kadai ake so da kaza da kaza kuma za ka ci sannan abin da za ka sha kuma kaza kaza kadai za ka sha ba sai ya ba shi magani ba amma ka kiyaye lokacin kaza kuma ka kiyaye sha abu kaza irin wannan bai da bukatar ku sha ba shi magani illa a sha ta mai dokoki waɗanda zai ba to wannan shi ne irin ciwon rashin lahiyar zai bi a bakar zai zama ya za a tafi daga yashi lokacin da manzon Allah ta zama ya ce mashi ni ma manzon Allah ne ilaika zuwa gare ka kuma zuwa sauran halitta sai shi sai aka kai shi mashi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nan take sai sallama bai buƙaci wani aya ba bai buƙaci wata hujja ba bai buƙaci an mai gargaɗi ba bai buƙaci a ce mai ana azaba ga wanda bai imani ba ko ni ba a bashi ba saboda rashin lahiya ta mai sauƙi ce tana jiran tsaye a mata murmuriya ta tashi ta warke akwai marar lahiyar da an yi wurin likita to sai ya ba shi magani biyu da sahi biyu da rana biyu da marke saboda hitar da illa da aka yi akwai marar lahiyar da zai zo wurin likita zai ga wata rashin lahiya tare da shi ya ga wata gaba a ciwon kansa ya rike ta لا بد أن يقطع to ba makawa sai an kira wannan gabar إن لم يقطع in ba a yanke gabar ba صار مرض to wannan rashin lafiya tana so da sauran jiki gaba ɗaya a yi ruwan ولا بد أن يقطع ذلك الأمر wannan gaba ba makawa da yanke ta المصطفى صلى الله to manzo عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam wa dabibu shine likitan al'umma al'umma baki daya فالطريق الأول wancan mara lahiya na farko مثل أجيب irin abubakar ne كان كل كان له kadai ya ce mashi ka ce na shaida cewa ka shaidi Allah guda ne ni an- ni manzo Allah ne قال sai ya شمس ce na yadda Allah guda ne kuma kai annabin Allah ومنهم من وعده to النبي akwai wanda annabi ya bashi a wanda aka ba magani shine wanda aka wa wa'azi وأتاه بالتجديد aka zo mishi da hujja sai ya musulunta kamar yadda ya zo a wannan ya ga kalmomin qur'ani ya tabbatar da lalle wannan magana ba irin ta adam ba ya musulunta وأنذرهم da wanda aka wa gargadi وبشرهم da wanda aka wa albishir فآمن sannan sai ya gaskata فهذا الذي yoda na musulman wanda shi ne irin wanda ake ba kwayoyin magani sannan ya warke ومنهم من لا ينفعه akwai likita akwai mara lahiyar da layar farko shirin wani magani bai ne magani shi ne masu kafirci na inari na kangara كالغدر الذي لا بد أن يقطع kamar gabar da ta riga ta mutu ba ta gyaruwa فأعرض عن من to تولى don haka su ne irin su abu jihali wanda Allah ce a kawai da kai gare su waɗanda sun riga sun shirya kurma da baya kurma da ƙurani baya ba su ne ko ne ilar haka sun ya tsaya duniya هذا الجنس الأخير wannan jinsi na ƙarshe يقاتله النبي صلى الله sai عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe mu ويقتله kuma ya kashe mu أسألنا wanda ya kowa ta tsewa a duniya من قتله النبي nabiyu wanda irin annabawa a ce yaƙin annabawa annabi ya sa takobi ya kashe mutum أو قتل النبي ko ko wanda ya kashe annabin Allah kan kuma suke kowa ta tsewa a lahira النبي عين الرحمة shi ma annabi Muhammadu ainihin rahama ce ta Allah لا يقتل أحدا don haka tunda ainihin rahama ce ba zai kashe kowa ba إلا من ليس يستحق ku sai an gina hannu sai wanda bai cancanci samun rahama ba wanda zai a nisa ta shi هذا الجنس wannan jinsi أبو su جهل da irin su Abu Jahal ومتبقى akwai ukubar irin su da وشيبته shaibatu ومعه da wani ma'aun da wanda aka fi irin wani nuna da jira da sauran وهم بمنزلة الغدر su irin waɗanda su ne matsayin gaba allazi la da an ba ba matsawa ta an dace su كي لا يكسل الباقي don kar su ba sauran jama'a فضعوهم يوم sai بدر aka yi kaskashe su aka tattaka su ranar yaƙin badar zalika sun waɗanda duniya a ƙudurin su zalika mabaru wannan shi ne matuƙar abin neman duniya ne daga masaniya ai layi al'amura mila ashiya mila duniya waɗanda sun kahirai ban san komi ba a cikin abubuwa sai duniya fa adamu ma su da kai ta al'ahira kan lahira wa lam arju al'ahira ta illa bi lahira la arju wallahi da kuma gidan lahira لأن الآهلة بإذن الآهلة هي الإتهوار أتي من وضوء inda da baka shi Allah subhanahu wata'ala huwa alam shine masani da malmalla ga wanda ya bata azumi ne ya kauce mu tafarki na kwarai wa huwa alam bi marita ya kuma Allah shine masani wanda abin tafarki madaidaici
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
wallahi na bisa mamaki mallakar sammai lillahi tana ga Allah wa ma tana da abin da ke kasai huwa malikul lidalika Allah shine mallakin waɗannan wa min hubbalu yana daga cikin abin da Allah ya mallaka abbalu wanda ya bata wa mutane da shirye yudillu man yasha Allah shi ke sakin gabar wanda ya ga dama wa yahdi wa yahdi man yasha kuma shi ke shirye da wanda ya ga dama zabi yana ga Allah liyajziyal ladina asa'u Allah ya yi haka don saka masu ɓatawa masu nuna nawa da ma'amilu da mummunan aiki mina shirki da shirka wa gairi da wani nai wayan ziyar da zina azaru masu kyautatawa bin tauhidi kaɗai ta Allah a yi mafi kyakkyawan sakamako wa bin tauhidi masu kyauta da tauhidi kaɗai ta Allah wa gairi da wani tauhidi mina tsara na biyayya dinin za a yi mafi sakamako da gidan aljanna
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الذين يعملون آه، da aka faɗi jumla guda biyu aka faɗi alladina asa'u wanda suka ɓata to sai aka faɗi jumla alladina amanu wanda suka kyauta to sai aka zo da siffar ƙarin adaba bayanin ga siffar alladina amanu wanda aka yi musu kyauta suka kyauta aka yi sakamako da gidan aljanna alladina su ne waɗanda yajtanibuna kaba'ila al-ithmi ka nisanta manya-manyan zunubai wani fawahin shi masu nisanta albasha illa lauro sai dai ƙananan zunubai tun da ba annabawa ba ne su al'ummar nuna masu kyautawa hukun da zai tuna waɗanda yanke da nuna ka bayan da suke nisanta manyan zunubai wani fawahin shi da duka abubuwa masu muni illa lauro sai dai ƙananan zunubai kullum ma wa da sun yi abin da ake kira kabira shi ne duk abin da wa'idun narkon azaba ya gangaro kun kira shi an aikata ta والصغائر abin da ake kira sagira kuma النظرة kamar kallon matar da ba ta gaba والقبلة ko sun banta matar da ba ta gaba ko والمنفذ taba jikin matar da ba ta gaba kadai هذه الأشياء waɗannan abubuwa تقام بها ana kalkare ma ɗan adam ita in yayi bisna da kamar da in ya nisanci wayar zurbai مثال الخلايا التي misali ɗan adam wanda ka ɗaita da matar da take ba annaba ba matar shi ba قبلها abbalaha ya tumbance ta لمسها ko ya shafe ta ko باشرة ya rungume ta وكانت ƙadiran هذه alal ijari amma yana da iko ya kwana aure da ita amma a ƙarshe وخاف الله sai ji tsoron Allah ولم يجد bai yi kwana aure da ita ba amma duk abin da ya kamata ya yi na matakan kwana aure ya yi illa a rubuta shi ne kwana aure da ita sai ya faka ba sai ya nisance shi ya ce yana jin tsoron Allah وترك له to sai aka karkare mishi fakwabtar da mutum aka karkare mai waɗannan ƙanana duk martakar abin da ya wani da shiga yanzu ƙanana fale haza don haka mutum al-musulmi ne aka tuffanta masu kyautawa فضلا don falla ta Allah wa kalamar da kalamci minu daga Allah annahu alladina tadbuna kaba'il ithmi su da waɗanda ka nisanta manya manya zunubai kuma Allah ya musu albishi cewa liyaziyal ladina don a saka ma alladina ahsanu masu kyautawa bil husna da gidan aljanna kenan don mutum yana aikata ƙananan zunubai Allah yana mai albishi da cewa ɗan aljanna ne اللهم اخرجهم من ادب الموسم allamamu aikata ƙananan zurbai bai fitar da su daga lissafin masu kyautawa ba inda rabbaka ubangijin ka ba ta wasu magfirarsu shi ne malibacin gafara bi zalika da yi musu haka har su ka turba ta ga'ira ta yadda allah ke karkar ƙananan zurbai bi suna da kaba'iri idan an nisanci manyan zurbai wai ka bari tauba da kuma allah shi ke karɓar tuba fi haƙƙin kaba'ir a cikin haƙƙin masu aikata manya-manya idan ta bal'aunu idan bawa ya duba ba da zalika bayan ya aikata zunubi babba yukan faru aro ana karkare wani zunubi a tawbata ita tuba ta jubbu ma kabla tana da tsaron an kai kayan tuba wa shartu ha sharadin tuba annadamu yin da na sani wal iqlaru da cilata daga aikata aiki na asha wa tilaru ma amkana da dukkan abin da ya baci a gyara a amkana jaru wanda ka gyaruwa a gyara ورد حقوق الآدميين زميل حقوق الأنسان أدم ذاك الفتاة تقول إذا أكي كلا قلوبة هو عالم ألا شين مدني دفن دكون مسلمي إذا انشأكم ألا شين تلقيروكم من الأرض كذا نزل في قوله وأنا آتاك أشي وفوت عليه كم كانوا يذكرون ما تأمبتهم صلوات وسلم وانجا شيء يوم ni da zai yau sallah raka'a 60 nayi wanda ce ainihin raka'a 100 nayi wanda ce a ni kam duk da na sai na na ka hamsin wanda ce a ni a wanda kuma ce siya mana ni ko duk duk wata sai na azumi goma wanda ce a ni duk shekara sai na haji ni fa Allah kaza kaza wanda kuma ce a ni ko duk sai na samu kuɗi sai na kaza su kaza na ba da kaza sai ka fi sabilillahi suna sifanta ayyukansu suna ganin mamakin kansu alhali shi ko Allah sai ya ce musu kuma alam Allah shi ne masani dukkan da kuma idan sha'atun min al ku sani wa Allah shi ta halitta ku da ƙasa wanda ya ɗebo ƙasa ta wuri kaza da ta wuri kaza da ruwa na wuri kaza ya gama ya kwaɓa lakakka ya mai da kai mutum kuma kai za ka bashi labari kana ce mai Allah na mai kaza na ƙwarai na mai kaza na ƙwarai wa idan tun ajin mutum kuma Allah shi ne matalicin ku da kuna ajin mutum jarirai fi hukumar ma'abikun saboda cikin cikan nan uwaye ku mata Allahu arzukum min qalbi Allah yana so da kuma tun kafin haka lamma kuntum turabun tun kuna kaza sannan sanda kuma kuna cikin tsakon baban ku Adam alaihi salam kuma sanda kuna cikin tsakon iyayen ku maza aji na tafi wurin da kuma haka kuma Allah yana so da kuma sanda kuna cikin cikan nan mahaifar uwaye ku mata Allah shi ne masanin habaratun al'amuran gaba ɗaya tun wancan lokacin na farko da na biyu da na uku na hudu to kada ku ce za ku karanta ma kanku bitar cewa ku daga kore idan kenan lata ta nuna nan ijabi ba ku da buƙatar cewa sai kun gama ma kai aikin kanku a na cewa sai kun kira kanku a amma itirafu amma huruci din da gaba da ni'imar da Allah mutum wani abu ne mai kyau amma ne jin kai da amari da aiki shi aka zargi a mahana ta ba ga ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawace mu daga mutum ya tsarkake kai ne wannan wata magana ne kada ka yaba kanka ga yaka kuma kada ka kira waninka kamar yadda manzo Allah ke cewa ka shaidinka iyaka wal mala ka shaidinka da kirani shi wuka ce ta yanke kai ana wakala yace annabi sallallahu alaihi yace umurtu turabu fi wujuhi madayina ku da duk kaza in wani ya tashi yana kira na ku yana cewa wani sai kai wani kai ne kaza wani to da duk kaza kaza ka watsa mai hukka saboda yana so ya dora ka gaba gidan da zaka tsaya kana jin kanka in ka tsaya kana jin kanka sai ka wadi kima ka ta zume gaban zafin Allah wa qala mazala sallallahu yana cewa ai to Allah yana cewa wanda ya tsarkake kai ne ya tsarkake zuciya ta wanda ya fara banar wannan tsarki da tsiri da aikace haka ne ma ne ilan shi ko tsarkakewa aikace ta ilan aikace ko ta zibin nan shi ne tsarkake zuciya a tuba ga Allah a mai da lamari ga Allah a natsu da abin da Allah ya hukunta in wani abu ya maru a mai da al'amarin ga Allah a ita rai tana akwai nan muraretun akwai malliya wannan tafiya wannan tsarkakewa ma'amurin da Allah ne umarni da ita kaga dai shi ya bada sawa'un duk dai ka yi dukanka ko ka yi dan uwanka a gaban ido nan ku ƙarin hukan da mai asidu tambahu kan mai kake yabo ne wayan da huka yana kira naka فهذا هو الذي نهيتم عنه ولا شيء ولا أكل أو شيء ككلا راش شيء كم يكلا هكا سؤال هكا كلا كذلك كانوا أما كم هذا يوم بأهار إذا مكيا أدين قري أيبا شباب زين يجدا إيه شجع برك أربعة ولا أبدا من توشي ما sannan kuma in mutum ya zama ɗaya an yaba shi zai ji matsala a cikin rayuwa ta kamar yadda sai yi umaru da aka yazo ƙasar sham aka ce mai ɗaya da su da aga jiki ne ya sa tafiya mai kyau tabbuwa ta tana da baci goma sha biyu a cikin tabbuwar ta ɗaya matsayin sarkin musulmi so ka ce to Allah ka ruha mana asiri ka ɗaya da wata tabbuwa kana sarkin da za ka zuwa wurin kagarai wurin yarjejeniya su ka kai da ragga gaban su sai ce to babu ne sannan kuma ga dokin da za ka hau ba wannan doki naka ba sai ni umar ya ce to babu ne ya ɗaya da wannan sutura ya sa wata sannan ya kawo wannan doki ya hau sai ya maza ya jido ya ce wannan doki da wannan suka zo ka tsoraye gare ku sun sa na ɗauki kai na wata tsaya don haka an shi kayan kuwa nawa to ya karɓi riga ta mai wannan faci ya taifita ya ɗauke ɗan rumushin raƙuri na ya taifi shi to da zuwa wancan wanda za a yarjejeniyar da shi wanda ya ce ba za su sallama garin su sai sun ga jagoran musulmi da hango shi sai ce wallahi wannan shine wanda yake rubuce a cikin littattafanmu in ya zo ba za mu jaya da shi ba in mun jaya da shi wallahi zai ci mu zafi to tun da shi ne a rubuce mun gane alhamdulillah to ka ga da sai ni umar ya ɗebe rigar ya yarda da in ya zo da wata riga ba ta riga ba wancan abin da aka gani tarihi ya fa sannan inda ya zo da wani ingarman doki mai ƙarfi ya koma da doki mai ƙarfi ya baro da ramon nan da ƙumi ne to da kuma waccan sifar da an ka fashe da ita a rubuce cikin littafin kuma magabata da wannan sifar ta kawo da kuma abin da ake nema na fadi sai ya dawo da matsayin da an ka sani da shi sai kuma aka samu nasara aka ci ganin shan da ba da yaƙi wani sabanci kawai wannan su mutane filmali a cikin yaro alamu lafi a kasa da ruwa ruwa ruwa su akwai ammawa idan wurmu awwalu akwai mutanen da in sun yabo awwalu suna tawili alal mari ga yabon da suka yi wasu kuma sukan mance ma fi abin a cikin su da koyi da aibo ba da miyagun ɗabi'u wanda ta yi su da ma mara hawan na sai turatun turuku da abin da mutane suke kira rasu shi ko da rasu shi sai suna son kamar hakan suke kaga waɗanda irin waɗanda mutane almarar fiya ke mukarbar ne in an kira da irin waɗanda mutane to ga ku da laifuka ba a ran da za su dawo su gyara wannan ishe matuƙar wauta mutumin da wani mutum zai jahilce shi sai ya kubanta da wasu fofi an na halaye safihi ya tabbatar da wannan tuban da yake kira rashi ba su ba ta rushe kamar mai kamar galibin yan tiyama fa ya fi ba na bi shi ko da an kira ran da sai ɗauka lalle su ba ta ce kamar yi wa da mu azartuka ina ina yankan ma hanzari ɗan yi mata cikin daɗaya a tsaye mu hin rihin nufi mani daɗi da ƙarshen tuwaye a nufi sai ya gaskata wannan kalmar wasu haru to kuma mataki na biyu bayan amma akwai azuharu masu gudun duniya idan aka yi zai kuma kira rasu za su takura ma wani da tilmari suna jin tsoron abin da ke gangarowa tilmari na yabo na cutarwa ga addini sai ka so na uku ne masana Allah waɗanda in an kira rasu za su saki jiki an da zalika min alhaqi saboda in an kira rasu suna kallon wannan mai kirarin ba shi ne kai da kai ne ba a Allah ne ya kaddare su ai wannan kirarin ala kulli halin bi kulli halin dai ko yi kuna an an yi umaru yan adam suna so a kira rasu suna so a yaba su da abin da ba su aikata ba annal madiha huwa Allah ay su alifai yulibuna an yubaru suna so a yaba su da ma lam abu da abin da ba su aikata ba annabi ya rawar annal madiha huwa Allah saboda suna kallon mai kira rafu shine Allah ta baraka ta'ala gani ba ku ganin wani ne ka magana ba Allah ba to su ne matsayin alifai su ne matsayin cewa abu da kira maza Allah ta zama hayar daɗi ya ɗauki bargo ya bayar amma ai annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai cewa la tadruni kama alalatin nasara isa kada ku kira rani ku mutu gona da iri da girmama ni kamar yadda nasara suka yi ta kira da annabi isa har suka wuce gona da iri da shi to amma kuma shine ya ba kira rashi kuma ya ji daɗi ya ɗauki bargo ya bayar kuma ya yaba mu wanda ya ba shi din nan da cewa an ba shi aljanna to kaga wannan makami ya zama gurare makamin tsawatarwa ta matsayin mutuntaka makamin yabawa matsayin yana kallon ba wannan ne mai yabon ba ka yi Allah ne ka yabawa don haka har ya ɗauki tukunci ya baya ya niki don haka a wannan matsayi shi ne ake kira matsayin yabo yana da matakai daban-daban kuwa Allah shi ne alam masani da mani take da mai yin tsoron Allah dalilin da kai ta wannan aya mai cewa ba ya tallabi ta walle
صدق الله العظيم Zafar kama da sanannen ta sha ruwa na biya. za mu ta wani a ma'aza ta musulunci ya koya halatta a sa kulawa ya kabari domin kawa ta shi
wannan akida ba al'adar musulmi ne a shi musulmi abin da aka so da shi kullum mai wanda a cikin tsarin addu'a ko sarka ko sarka lafiya ya ba a ce ya yi ko abu ko wata hanko uwa amma da ƙara ta ce wani wata وقال الله تعالى يا مسجد القدس ومنه يمكن ان يكون الذي اعرف ما تؤمن به وبعد ما تشركه وتشرك المسلمين wani ɗabi'a yake ɗabi'a ta ɗalibai misali idan sun zo wani makaranta da kawai ana cewa an kawo kawai wani ana tsoko hulawa ana cijewa da wani ɗabi'a ta ɗalibai ba sai wani ne da kama hulawa a ɗaya ne kawai da wani mutum na shi da wani ɗabi'a ta ɗalibai ba ɗabi'a ta ɗalibai
Kamar da malam, dana da ana ba bayani a suna Alira, shi malam suna ne ko ko na Alira.
a tutuna ne wanda ake ganawa a riwa da za a kara da mutum yana cewa ya kuma ya ce yau da wani suna ya na kuma da ba zai fara matsala ba mutum ya isa a yi yawa da gora amma dai a gefe a ke mutu tunan da ake neman albarka shi ne tunan da farko an gabawa ko ba su wata tunan da ake neman albarka su ko wani yau amma sai da tukunan da ba ta ba da wata tsira ko aniya ko kamariya to babu wata fa'ida wata ke fara cewa da tsoron shi da kuma ana so madadin suna yake gangarwa da tsoron aka ga da tsoron da su da da aka rufa abu bakar ba yana kafin samun an fara sai shi abu bakar zai daura ya ga mutum ko suna a wani ana fara samun an fara sai shi wani haka na kuma haka na abin da ya ga wani da shi ka ba a ko kuma turan adamawa amma da za ka ɗauki wani tura wanda ke babu wani ɗalibi da zai gangarar maka zuwa ga sai da aka gana da tura to ba za ku faɗi ɗan da raba kayan da ake nema ko da tura ba don haka masu addu'a da cewa Allah ya nada albarkar da tura to sai ka fita wani tura ne ka ke kiro a yanka sai ka samu kanka wannan tura da ake ina ka samu wannan masu tura da ne lokacin ibe ba rawa ba ka da hujjar da amma kuma ɗan ibe hana ba don haka in mutum ya zana alƙalai ko ya zana in dai an kurkura ba zai bada suna da kafa bakara ko kafa gari ko kafa asar ko wani bakara ce ba to ba mu da suke wani suna amma ya ba ba mu fariya.
Kamar da malam ya yi hukuncin wanda ya yi maki da cikin abu ne.
Wanda ba zai fi abu abu ne ya gani.
Kamar da malam ya yi hukuncin tsira ya kace da tsaya zuwa anguwa kuma ya ɗau lokaci. Ranar da sai mahaifin ya rubuta kan ra'ayin ya rubuta ya gabata malam ya hukuncin aurenta.
Shi wanda ya ce ya yi suna da tsarin idan ma da shi tsarin ya yake farji ne aiki ne wasiri ne tilas idan haka ne yake hukuncin sun yana da hannunsa aiki farji ne sun yana da hannu amma idan ya zama wasiri ne to sun yana da hannu wasiri ne don haka wanda wani karba idan shi wanda an ka fitar ma mata idan farji ne aiki ne wasiri ne wanda da ciwon kai ne wanda da amfani kai ne to uba ya ba ya da damar ya fitar ma mata Thank you. amma wani da ke haka faɗa ne ko aikata ba ba. Allah ba mu nada kuma wani, Allah ba mu kuma da zira baya, Allah ba mu da zama baya, Allah ba mu da tsawon namu baya, Allah ba mu da tsawon namu baya, Allah ka mu da tsawon tsawon da ya zama da Qur'an, matsalolin da ke zama a wannan da ya wuce sai sai Allah ka zama da ya zama da Qur'an, ba ka ta ran da zama da ibada. Alamar da alamar da zama da ibada, buƙatar su da zama da wani Allah ya mana. ran masana da ibada da bukatocin masu aikwa turkocin na alaƙar zuwa Allah ya yi madumin. Ayatul kursi a kan shi kuma ne da kuma Allah ya zama da ƙarshen wani إلا إذا كنت وتتبعك أن أبارك ولا أزواجك إلا إذا كنت وتتبعك ما إذا أردت أن إزالة لبقاء الشفقة لبنه الأرضية من ذلك ألا تحصل تتوقع على أزواجك يا أبنى وأن تكون الإزالة على أزواجك وكانت الحرس لما تبارك لنا لربنا وكانت القرآن لا الصحفية وأنزلنا على نام الدارس أن لا يجوز ورسائله وهو الله أصول في بسم الله عزية وأن أجل رقعة جلال أن لا الدارس أن لا يجوز ورسائله